السليم يقال رجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والسلام العظيم لا يملك الشهيد من هذا المعبد وكان من مهمة تأتينا بفضله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم اغفر نبيك ورسولك عظيما وكريما وكريما وأرحم هذا الأمر الذي يؤثر إنك لتنظر بآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشفع لنا عذابنا وجود ربنا اشفع لنا عذابنا وجود وهذا كلمة بالأمان الأمور وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a waɗannan bayanai da ake ci gaba da samu a cikin wannan hanyoyi waɗanda ake yawaita bayanin saboda wani fa'idodi da wasu fa'idodi shi ne alhamdulillah duk shekara ana yin karatu na ƙur'ani ana yin fasara abubuwa da ƙur'ani to sai ya zama bai kamata ba ya rubuta sun an saba da abubuwa a cimma abin da an ba a ya zama ba a ake da rubuta saboda wannan kalmomin shawar kawawa yana da ya karɓar lokacin mura a shaɗari ne ake haƙurewa don fa'idar da a ciki cikin da waɗannan bakin kalmomi wanda kalma ya faɗe ka ba za ka san dalilin ka amma an alhamdulillah ana bayyana ma fa'idar dalilin magana kamar irin wannan kalma ta ƙon wanda aka yi bayani a jiya to har yanzu a cikin ta yana da ya kuma da wani tarihicin sun da a bayanin ƙoƙi ne irin irin mawurin waɗanda Allah ya ƙaddari ya mata ya kuma a mawurin ne a ba بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وقل هو الله يتولى كلمة قل هو الله تكلم سوكا لرم مكة كل مغانا في جانب الحج أشكم بانجل انتبه حق الله ما نتبه حق الله شيء الله سبحانه وتعالى شيء يقول قوي القوة بانجا يقول يا القوة don haka kuma ya wanda ba za mu bayan zuciya ya zo ko shi ne da haƙoƙa ne ba wani shi na shiga a ta kai kanka ba Allah bai taɓa taɓa haƙƙin ta ba to wanda sai suka taɓa haƙƙin Allah ba mu don Allah me ne taɓa haƙƙin Allah na samu da yayi wani cewa Allah yana da ta a kan wata ce nabi magana da dangane da magana da annabi ko annabi Allah wa ya cewa shi annabi ba wa ya da da kuma zama zagi da kuka da kuka ba annabi cewa ba ya da da kuma zama kuka to amma shi ko zagi da mummunan magana jalibin Allah Allah Allah na karbu ilai wa shi ko Allah danganta mai da shi zagi da shi saboda kan bambancin hali ko kan bambancin mamu dan adam na tafi ne ma'ana tawaye saboda baya da ta bai da kamala shi ko Allah ta bari wa ta'ala kamilun da zafi zafin Allah yana da kamala ya wadatu da kai ne bai bukatar komai da kowa kuma haka zai wanzu da rashin bukatar har abada hakuwa abada abada to amma mu masafani yanzu aka ce ɗanka ya wadata yana da hali ne ya taimaka ma ya baka shi matsala duk da gida an zage shi to kaga kenan kalban ne don ba ka kamala shi ko Allah kamala ne ya kamala Allah sai da bukatar komai kowa to kai ko kana da bukata da wani irin ka don haka in ɗan ka yawa za ka da ya taimaka ma ba ko bai da wadata da ya tsama ba gona ba a kwaikwai a da kowani ko wai da aishan to don ne yanzu Allah bai da bukatar ko Allah sun Allah bai bukatar mun ke bukatar zuwa da ɗaya Shan don mu al'adar ɗan adam ko kana da wadata in kana da wani abu kana cikin wani hidima na auladuwa muna fara ƴaƴan mu da tare da yin cikin wannan abin. Da in an tashi hidima gidansu wani ɗaya abu a gani ba tare rashin gani ne da hidima ya zama miki. Idan mun ma wai za mu gida ƴan wani ku. Allah bana auladuwa ƴaƴan mu zai zama ya fara gare mu. ya amaluna kama da abu kama ku za a sai aikin da muka yi ka zama mun samu maza ka ga da ya fara da shi shi ne muradin dan adam da wani da shuka to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah bai mutuwa balle ya bukatar halifa tun da yana nan ko da yanzu za a jawo wani bai bukatar mace kuma bai mutuwa ba ya da malamu malamu wani wani tsoro ala ta tsakanin Allah da ka tun da ba ya mutuwa kun ba ya tsoro kun bai tsoro kenan alwaran alwaran shi ta tawaya ne a cikin tashin Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan aka danganta ne da an zage shi kamar yadda rashin tsada ya buɗe adam tawaya shi lokacin da suka danganta ma a mai abin ba su da irin laifin da wani ba ya da ya zama mummunan magana suka zaɓi annabi alaihi salatu wa salam suka ce mishi ba ya da na cewa ba ya da sai Allah ya mai da martani da ɗauki abin da ɗan ka yi wanda ɗan zai yi gare ka sai aka yi abin da ɗan ma bai iya Allah ya ce ma annabi ina ina kalkar mun ba ka alheri mai yawa da kuka danganta wa Allah da wurin magana a an da inda kuma da cewa Allah yana da ta sallallahu alaihi wa an yi rabbi an yi haƙi sai an sai Allah a mara duka ba sai a mara duka ba sai Allah ya umarci annabi an yi rabbi an yi haƙi ya mayar da martani amarin Allah da cewa qul fa'i da ce Allah ne ke ruwa shi Allah Allah Allah a hada tsaye ne guna-guna kuma Allah nan shi ne abin da bukata kamar yadda muka ce duk inda ka fito da bani ko ma wani lokaci ne kan su da gidan ka ka tasan mu wani to wata bukata ce take kan kai to inda za ka yi nan wani Allah ba ka ko ka sani ko ba ka sani ba saboda shi wanda za ka gare shi wani Allah misali abin da za ka koyan mai ko za ka kawo gare shi ko kuma za ka an kowa ko za ka kai mashi ko za ka faɗa mashi ko za ka bayyana mashi ko za ka kai saƙon wani to ala ayi halin da zaran Allah ya aiko wannan mutum to ka ta tare da mutum to don haka sai Allah ya zama duk inda ka tafi mu wuri ne ba Allah bai haihu ba ba ya dace fada ko ka ce sallallahu alaihi wasallam kuwa shine shi yanda lamarin yake shi Allah Allah ne sunan girma ne ga Allah guda guda ka ce Allah shi ne madauki ya aka ce a nan mu ba mu ga to kai wa mu kare tiwayi da cikin wanda abu da kula a hakan nan da wani Allah ɗaya ne ba na ɗaya ba ya aka ce na ɗaya akwai ne a bakar kada falatu rawa suna cewa wane wani bai tsayayya da shi kaga suna ce wani bai tsayayya da shi kuma akwai wani yana yiwuwa ya tabbata walakin kawo hukun na yake nan ba a ma yan a halin mutum guda in wani ne kada wani ba a halin in wani ne wani mutum guda ya bari ya tsayawa shi ya jayya shi to kenan ba a ma shi biyu na ya jayya shi ko ko ko la ya kawo mun a halin kuma kace wani guda guda la ya kawo mun da jayya wani kenan ko mutum biyu in wani shi kuma wancan wani bada jayen shi ma'ana ko ba a kawo ki bada bada jayen shi ko mutum biyu a wata lati ko ko ma ba da don haka da Allah ba lam yarka an yi wani amfani da wani ba yana da za a maka mummunan sai in ko da za ta da bashi sai a nan sai a zo mun ga da kiyar nan ba tare an gabatar da koyewa ba don ko a tabbatar da aka yi a wani samu ƙarfar tabbatarwa ce ta kaɗai da Allah sai ta ki albarka sai ta tsaye matsayin tabbatarwa da kaɗai da Allah maƙamu harfi a halin matsayin koyarwa a mawajen ruwa sai aka ce ko shi ko aka ambaci Allah ko aka ambaci Allah Allah yana manuniya da mu'amalar wasu al'amuran mu'arabi ne na farko matsayin mabutan Allah shi kuma akwai matsayin al'amari ne shi ne Allah matsayin da al'amari shi ba shi kuma shi ne Allah masana Allah al-mu'arrabi ne mabutan inda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala alƙulomin Allah bayyana kuma da ganin zuciya kullum zuciya ba gani za ta Allah a kowace kyau na Allah da rabuwa da yau don haka kuma cikin sanin Allah da kowa da kuma tunane ga Allah kowa ya aka ce ruwa shi to kalmar ruwa da na cewa shi ma'ana wanda muke tare da shi ya ce wani da haka da ya ce Allah ba kan ce Allah ba lafiyar ba ta cewa kalmar ake cewa muhimmin sha'anin larabawa cewa inda mu yanda lamarin yake to haka kamar yanda lamarin yake wani bai samu shi kowa ba ba ya sa bayanin yanda lamarin yake ba ta kowa ba kawai an ce shi to shi haka na ɗaya ba mu tashi yanzu kuma yana zikiri yau da yau haɗa na da kuwa kuwa kuwa kuwa wani kuma tashin ɗalibai kuma ina da abin cewa kada wani wanda shi ne kuma ya alwakan ce wanda ya shiga ɗaki ya karanta ya ruwa ya ruwa ya ruwa dubu ɗai da ɗari dubu ɗai da ɗari ɗai da gasu ana zai ruwa mishi bukata. Wallahi shi wa kana Allah matsayi ne a haɗari ne ma'abuta dama ma'abuta darajoji gaban ma a waɗanda laye alamu da a cikin da wani da kai hakikalin zan zafin Allah ba waɗanda Allah yana yi wa ya kuma yin rubutu gobe da ke bayan to don haka suna buƙatar cin waɗannan shi ne Allah amma in muka da Allah وتروح ترجع واما اصحاب الشمال بعض الامر ويمكن وجود ذلك هو كاذب سنة مدن ساموة الله تبارك وتعالى ويقبلون تأذن الآيات فيقول كالتين شيئا زي مؤلم من الله فكانوا إلى أي آل لهم سليما أحد سيد آتي سيئا بينهم كلمة أحد معنى هذا هو الله أحد والنشير الله يقولون هو الله أحد هو الله أحد الله شيء الله مكعيش ولا أرجى أحمد عليك السلام لا شريك له الله أقول أقول عليه شيء مكعيشي لأذاته مكعيشي لأذاته makaɗaici ne a cikin sunaye makaɗaici ne a cikin ayyuka Allah mu da mu biyu a shi annabi alaihi salatu wa sallam wani da wani ya ce mashi shi Allah a hadu kai ma a hadu ni ma a hadu ya ce mashi ko kuma nan da hadu kai ba ba guda bane a annabi kai mahallu ko halitta tsakanin tsibirin guda biyu ma'aunin bar'adin goma da wasu tsakanin tsibirin namiji da mace ila duniya kuma Allah ya nuna da zuwa duniya tsakanin dare da rana da tsakanin ci da sha tsakanin wankawa da kwana tsakanin rayuwa da mutuwa ta a samun bayan haka kuma an samar da kai abin tattakawa ko abin hawa da tukuri mun ka zai adilatin da ke ai mai wauta tana da gaba ɗari uku da mutum ذاك كلمات هذا بالغابات بالغابات هذه الكلمة كلمة ما كان يتابع كذا شيء نبأ يقول يقول أما ما ما إيش لا الله تبارك وتعالى هو المؤمن الشيء ما إيش ترى تتيمتع إذا أهدينا كل ما نقول لا إله إلا الله تبارك وتعالى ما يفتوى الكلمة عادية في هذا الأمر قلت له هو شيء الله أعرض ولا wannan Allah ya karrar jalal amr da wannan kalma ta jalal Allah da sai kamar shi ne al-maqsud da yake da wani abin kuma wajen dukkan bukata Allah ya sa an alba kalmar kuma a amma shi har da ake samu kira dan shi kalmar da yake da wani kowa ya san amma shi a nan ma a da mutum da ilimin da yanke nan abin da yasa aka san cewa wasu bautan a har wata yanke nan kuka da yin in ka tambaye su ma haɗa da ma wasu wa Allah wa ya ci tambaye da kai za su ci Allah ta ga kafirai mushrikai wani kuma da kafirai zalla ita wani ma'a wasu Allah ya ba da sun yadda akwai Allah ya ba da وكل شيء عليم بالقدر فهذا الله يقول سيرا من اللي يقول don haka sai aka roda a kamar idan tuna zanen yare da aka roda Allah a haka amma kalmar kamar cewa ne a amma wannan ne kalmar tsayanta da Allah kuma kare ta da cewa don haka mu kira a haka za ka yi kiran tabbata kalmar a haka wannan kuma ce kuma Allah ta tsaye a wannan da za ku gaba na a harkar nan da za ku kuma kuma da gaba da kalmar Allah wa shi ne dalilin mai da kalmar Allah Allah ya aka dawo da Allah da amana da Allah da aka ce kuma Allah aka ce aka ce kuma Allah da amana da Allah da da na kyautar zaben ya abuwa da aure da makar da shirin kuma shi sama da abuwa shi da suke ba da ta ce allahu aharu allahu akabar ha ba da kuma wanda ya haɗu a haka a matsayin al'ummar lawo a haɗu zuwa lawo kamar ya haɗu a haka lakin a haɗu a kamar a ce a haɗu farko ba a yi zan zuwa lawo da duniya ce a haɗu a haɗu a ba yi wasu al'ummar da alawo shi da halittu مركب بقعة ومركب زيجة المجرى تبارك الله يا رب زيجة المعلومة نمر الجلال سوى أخير نمر ذكر الجلال الله محمد الله محمد الله تبارك وتعالى تلك المرابطة شيء أولي القادة شيء كلمة أحد لا يعلم إلا الله سيما أقوم كلمة أحد كلمة أحد وكان شيء كمان ده من ده جميل القرى ده حاجه هو الله احد من القرى هو الله ده الكون كان جميل لم يرجع من الله لم اقل وشي ايامك ولا كلمه احد ده ده شيء الله الله ما شريك له هذا الاله اله واحد يقول أمير الله من الغائب يقول أمير الله أنت أمر الله إن هذا بشيء جاء أخيما ما شيء شيء يقول أمر الله شيء الله أن يتعرش فينتع ترشي كأي تأخذ عليها آمن يتكلم لم يكن ولم يكن فيهي مضاعف على الوجه يا تبارك وتعالى ما يبقى تبقى على الوجه وزي ما يجي حرفان من مريم يا قرصة يا قرصة جمعت عدنين جمع محمد مريم من مريم على الحرام إلا يقول أكدان جمت أمنتك بيته هي ولد وإذا ولد إذا ساعة إذا أمن إذا من يكون أن يهلك منه ولد وأن يكون دمك إذا ما لا ينزل بشيء لا يكون أن يكون إله بين والد إن دمك أشياء ما أجمعها Maryam ta yi annabi Isa. To kuma ta mai kenan ba Allah ne. Ma'ana tun da ta mai kenan tana da bukata da mace da muke bayanin bukatar da haihuwa ta. وكذا كل كاري لا تتبقى له آه shi kuma da isa da zuwa da ya koyar min isa da bangare a isa na danganta Allah ta gare shi amma duka da zai ko kuma a cikin masu da addinin kirkani sun ce annabi za a bin wata to amma an haihuwa ta ne ta ga wanda ya haife shi yana da bukata gare shi da kai ma yana kuma da bukata don da bai da bukata ga wanda ya haife shi da ya yi so da mahaifiya mutum da ya so tare da mahaifiya yana da bukata da ita mahaifiyar in ya zama yana da bukata to mai allantuwa dama wani duka cikin mai allantuwa ya zan bai da bukata da koyi da kowa sanan ne wannan rashin bukata ake danganta wa Allah an ba da a ce Allah yana yi ta zama ta cutar ba da a ce Allah yana zama don ne don bai da bukata da koyi. Na da bane suna yi wani wanda aka mahaifi أن يقول إلى الظل وأن بدلت تبدل على الفكرة أبن إجابة أبن وتمنى ذلك فهل وشيء الله ولم يولد على الجشوة لما لما لم يقل لم يولد ولم يلد لم يبقى أبدا لم يولد على الجشوة ولم يلد ولم abin da ya sa a gabatar da shi dan adam kawai an yi kuma da wani da tare da zama ne ruwa to shi ba haka ne da shi maununan kenan kyawun maununan zan wajen wanda aka yi ba shi ya gabatar da cewa can da harkar a shi ya ga cewa ya zan mai sai ƙoran ya ƙaddamar da kifa Allah nan ya limba ya kuma yi ba a jisanan yi saboda lura muka zalimai ne duk wanda aka yi ba duk wanda an ka haifa wanda aka haifa to yana da bukatar wanda haife shi wanda kuma a ya haihu yana da bukata da abin da ya haifa to don haka waɗannan abubuwa ne guda duk wanda ya karbi zuba guda to kenan yana da bukata duk wanda ya zama yana da bukata to ya alantu ba da zaran ka zama kana da bukata ko kabila ne ko kabila ne to ka kuma ka ta alantu ba ka kammala ba أبدا أنا شيء يقول لا يقول جوي الله يرضى وأنا أما بس يا الله يرضى ورد على الله كان ما يرد اللي وانا بقول كلمة دم أو أن يقول الله والد ثم أشير قائد ما يجوا إن جو أمر جاي ولا يرتبط بكل شيء الله يرضى وهم يرتبطون وهم وهم sun alwata kuna masu wannan da'awa suka faru daga cikin rubar da cewa Allah yana da akwai wanda hukunci Allah bai da duk da haka isa wani amma ya mai da annabi ta matsayin ka kamar kabarni zai kuma da wani da bisa cewa duka ne da kalin da ke wai Allah ne ولدن بالماني ولد بالماني وإن كنا لأرجى أن ألا يا هي الرماني دقيقة جباتا وقال تعالى الله ولن ذهب ألا يا جبار الله يا يا ميد أهل جبانا شرقاني شيء كلا كبر فرد على قولهم تعالى لما يتلقي كما كان في شواء ولد الله دروس الويت ألا يا هي بقول تعالى تتسمي بالهيئة كما أكبر هذه الكلمة بشيوة ألا يرد لا لم يكن ولا بشيوة ألا بالإسلام ولا محقيقي ألا غير الآن حقيقة ولم يتقنى هذا ثم الميل ولا الآن كل ما وجد على الأسباب والمعنى فهذا ما وجد Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mulkin bayan ka girma da mai a cikin kalmar ta wuce da kai da aucewa wani mulkin ya ya hita farko da wani da Allah ya ko da to da dai ولم يدعوا عليه وسلم وذاك وذاك من أوشي وعلى أن الأرمان يمشي ولد فيجب أن تشوفوا يا أخوة الإنجليز من المسؤول منه الشوكة الستة هذا وفيك إجابة مالي كم باين الذي وعلى يالك باشوا ظهر وننزل لم يرد الله على ظهرها لم نهتم أن نقول هذا مو هو القادم هو الكلمة لم يقل أحد إن الله خير وأنت يكتب كلمة شوى يجد شوى نجر على غيرها هو الله عن الله ورسوله والهي هو عن الله هو على الغرباء والكلي وأنت يزال الكلي على shi Allah wanda da marmu hada hali gurin wani shi wannan kalmar da muka amfana da ita zuwa yau na yi wani wani yawon zaɓin ba a kawo mai da wani abin bauta ne wanda zai mutu da wani mutum balle ya zama mai kyauta da shi ya rana ga magana ta ce wani ba da wani hali lokaci ce zai wannan tura su da tsoron ba hali da aljanna duniya shi sun daga nan mutum da shi aljanna in dai mun san tura da tsoron ba shi da adam gurin da mu amfani da wani abin da tsoron ba nan take za ka iya cewa wani man shafa makama wani janna kanu wanda ya tsoron Allah za a bashi aljanna da kanu jannatin irfani wanda ya tsoron za a bashi jannatin irfani aljanna sanin Allah matakinta na ta shiga aljanna duniya ta Allah matakin farko na ta shi ne sanin idan ka yi a ƙadarin maki mulki fasiyar imanin kuma maki duk ajinda yawar da mai ɗaci da mai daɗi to arziki ya sallama da san cewa a yadda ko Allah zai yi to ba a abin da ya wannan abin kuma abin da Allah ba zai yi ba ba abin da zai sa wannan abin to sanin wannan sifa da kufantu a cikin jikinka sai kuma ka huta da kokowa da ƙaddarar Allah wanda ta wa mara daɗi wani mai daɗi dama ka sallama da komai da komai abin da ya kamata shi ya tabbata to sai ka yi da zuwa da ba aljanna da Allah بيت الجنة لأن الجنة لأن الجنة بيت الجنة أن يبقى الإنسان وما يواجه مشهور أجنة أن أدم يرام الشيء يفهمه أجنة غير ذلك أجنة يتفهمه كل أجنة هنكلي ليه يقول ليه يقول هنكلي كلا يقول كما مرمى كلا يقول لكن أولنا أجنة غير idan ka samu abin da ya zai zama malinka amma kun bai zai zai tunaninka ba to wannan ba a jan da ba ko da hankali zai zaci da yin in ko ya zaci da hankalin shi a wata bai zaci da abin da aka faru ba kuma shi ma ba a jan da ba za a samu saɓani ita a jan ba a saɓanin wani abu a cikin jan amma ka aikin ka faru a wanda ya zai ne da tunaninka kuma ya zai da ina da barbari to ka shiga aljanna shi ya ba a rufai son Allah da sallamawa ga Allah da cewa duk abin da Allah ya yi hankalin ku tunanin ku ya sallama da shi ya aljanna ta dan adam yana da ruwa yana da hankali yana da yana da yana kwanciya a hankali ne yana da abin da ya fi da kuma yana yanzu da aure mutuntaka ɗan adam aka gaba ta yana da cika wani mai aiki hankali ba ke da akwai an shi ne ya fi wannan abin wanda ake bai yi aiki hankali ba an zuciya ta da kawai wannan abin don haka yi wannan abin amma shi ko bai dace da hankali ba za ta cika wani mai aiki hankali ba don haka sai an gaba wannan abin da ya dace da hankali kuma abin da rai ba shi ne aljanna ita zuciyar ɗan adam ko suna da abin da take nema daban amina shi hankali yana son yana son samu mai amana wanda zai zarta ma wanda zai zarta ma jami'an ma yanzu duk abin da ya malaka zai zarta ma wannan saboda zama ne a nitacce mila haka na ayyukan kwari wannan mutum da wani ta ta ligani suna buƙatar mawadaci jawari mai yawan baiwa su allima mai alma'a wanda za ka rafe bukatun da gare su kullum baki ɗaya roƙi duk abin da ka nema da shi to sanin Allah in ka san Allah to za ki same shi amintacce in ka san duk abin da ka ba Allah a jiya to za ki same shi cikin tsari har abada ba za ka samu sharra ba kuma ba ka same shi mawadaci don bai da bukata kuma ya sami duk abin da duk ka so duk abin da yake bukata gare shi kawai ka zai baka kenan duk wanda ya san Allah wajen muradin ya samu duk abin ne ba to akwai wani kokan to magana da labar da suke sa wahan ko kai kawo a cikin rai ilamun ahun wani ba ko da abin bautaccen da ba ya fi yau da hakan jima'i wanda ya fi da wannan sifa da muka ambata ta Allahun ahadun asamadu to sai Allah ya kore wannan sifar wacce wani haƙe akwai hoton koro an kore cewa wannan mai kore da hukumu a haru a haru wani ko a yake zan da kore hukumu a ba zai zama kiri ga Allah ba to fa'alin da za a gano cewa wannan guda-guda wanda shi ne a yankace Allah kun yau inda wani alayi kun yau inda wani wanda aka ba a ayyukan kwarai kuma shi ne mawadaci wanda bai da bukata da abinka bai da bukata da koyi balle wasu ba shi ajiya da kawai kanka allazi tu'allimu alayhi amma wanda kana tsaya ne a toka kuma hawa shi ne wannan gudagura kankanai wanda ba da zuwa wanda haka to kai a lokacin zai ka huta an ta kalmi da ayi shirin daga neman wani to ka ga wanda ya san ya zama kamar misali sai abin da ake ba da labari Musa ta kasar al'adu mai sauri aka ce mai hilla ne sun kashe mata bai ya san da kai ne ba me yasa ya san ya ci da yaran ko to shi ne misali wanda ya san ya damƙa wa Allah a jirin to don haka in mutum alibi ne sai ya zama bai jin tsarkar cikin zuciya saboda ya san ya ba da addini wurin da ba kokanto don haka sai zuciya ta samu amma yanzu idan ka ɗauki wani abu ka bayo aka ce wani ba san ba kayan da zai wani ba a nan baka sha ba to ka ga zuciya ba za ta samu ruwa ba to shi yasa shi Allah duk wanda ya ba shi abu in ya maka nan Allah zai to shi ke zuciya ta ba za ta yi karkar ba don ya ba ta ajiye wurin amana wurin mawadaci da bai da bukata da naka wanda ya san Allah to sai ya shiga aljanna ta duniya ba zai yi dogen wani abu ba ina da tafi da zuwa wani musamman ke ba zai jira aljannar gwani ya ba صدق الله العظيم in da ka tabbata kun kai da hakoshi abin ya in ko ka tabbata ba kai ba abin ya Allah ya dauka don da kunne da makoshi da hanci sun ba da mu abin da
ya ce a kan Allah ba sun fashe ruwa lafiya waɗanne irin waɗanne ranaku ne aka yi so da sultan hausa a to a bayan
a shi Allah subhanahu wa ta'ala kowane lokaci shirye ki da amsa addu'a fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da da'i duk sanda aka roki Allah Allah zai amsa illa ita addu'a tana da wasu libobi kuma tana da wasu ranaku waɗanda aka amsa su misali akwai irin daren litinin akwai irin daren juma'a waɗannan ranaku ana amsa addu'o'i cikin su fiye da waɗansu ranaku waɗanda ba su ba. To amma ita addu'a duk lokacin da ɗan adam ya mutunci Allah da zuciya ta da gangar ciki ne da tunani ne. Allah ya bibi cewa lalle bai sa wa wani ba a cikin zuciya ne. To Allah bai ba shi ijaba nan ta ba ta yi nisa. amma yanzu kana addu'a kana Allah ya bani kaza amma tunanin ka yana wurin wani abu kaza to shi Allah sai ya barka sai ka gama tunanin ka da dawarka ran da ka dawo gare shi kace Allah kai man kaza to ran nan Allah ya tashi ba duk sanda Allah ya dawo da tunanin ka zuwa gare shi ka tabbatar da ba wanda ka iya ma bukata kaza sai shi to ka ga magana kai tunanin wani daga sabo ba don ka san wanda ke neman komi gare mai tsayawa ne to ina kudurta cewa wanda ke neman bukatun nan gare shi wani bai tsayawa sai shi kuma ka tsaya gare shi kuma ya gane cewa in ka tsaya gare shi to nan da Allah zai biya da bukatu amma duk sanda ka zama kana wuzuwa an ya bukata ko za ka biya ba zai dai mu yi addu'a haka nan an ya bukata ka za ka biya to shi ke sai Allah ya baka da kokan sarka za ka shi Allah ko da yaushe aka roƙe shi in dai aka yarda aka kudurta an roƙi mai tsiyawa an roƙi mai abin bayarwa kuma an roƙi wanda ya wanda abuwani masanin abin da aka buƙata ta bawa to idan dai ka kudurta ka tsaye da kai da kamala kai da iya ba ta abin to shi ke nan zai ka samu biyan buƙata shi ne hadisan da Allah ya zaba da mu cewa udullah wa antum mu'minun billah ko ta Allah kuna yin da ya amsa shi yasa wasu bayan Allah da sun daga hannu suka roƙi Allah Allah zai biya buƙatun nan take saboda mu saboda tare da sanin kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka karanta wannan sura ta ruwa ta
farko na wannan sallah ya zo ya fi lima to a shi an yi raka a yi da kuma cikin raka a ta su na kawai farko liman ya yi rasa ruwa to shi za mu samanan duk idan ta tashi zan kawo cikin waɗannan raka'o'in da sun kai kuce man lima su na yi wannan su ce da koko duka ba da lima an kai rasa ruwa
wannan cewa cewa baka cika shi ba ba a shawara wa ɗin kuma ba ita wani sallah ba haka nan take ba kai kai ma mu kai ne in rabkarwa ta kama liman bai wa sai ɗauke mata wa sahawul mamuni ya hamilu wani imamu rabkarwan mamu to liman ya ɗauke in dai ba rukuni ba ne mamu ya jefar idan ba rukuni ba ne mamu ya jefar to babu laifi liman ya ɗauke mai sajida kabliya ko ba biya amma idan ya zama shi liman shi ta shafa to kai ba ka iya mai gata ba ka iya tsaya mai dole idan abu ya shahi liman ko ba ka ne ma ya shahi ka illa abin fahimta shi ne idan kana mamu sai ya zama rukar ta kama liman wanda kai ba a mara sallar da kai ba idan sajila kabliya ce to za ku yi sallar nan ta za ku yi sajila nan tare da liman ko da ba ka na abin gaba idan ba a biya ce idan liman ya sallar sallamin farko to da ya sulla ta wurin yin sujuda ba biya to ba za ka bi shi ba in ka bi shi sallar ka ta ɓaci shi kuma wancan wanda kabliya ta kama liman liman ya ce wurin yin kabliya sai ka ibi ne ka ce to ai kai sai ka ƙare sallah kai ta kabliya tun da dama mahallin zaman tiya nan ne kai ma wurin ta ƙarshen sallah kai ma kai ta kabliya ƙarshen sallar ka to kai ma sallar ka ta ɓaci wannan na farko wanda bai bi liman ba a wurin kabliya sallah ta gaba shi wannan kuma wanda bi liman a wurin ba'adiyya yana marbuci shi ma sallah ta gaba shi
wannan mutum tambayar ta a nan ita ce ita ce mutum
shi mai ba'adiyya idan liman ya kare sai ya tashi
ita ce mijin ta yanka ta. Mutai ta kwallo soyayya da wani da zimmar za su yi aure har sai ya ta yi ya. Ita ba ta san sai ta gama yadda za ta ba wani damar shi ko hanyar da ya ta aure ba. Mutai da ƙarshe mutane sun ga gaya masu cewa ai sai ta gama yadda za ta kwallo soyayya da wani har magana aure su taso. To malam menene gaskiyar wannan magana?
a gaskiyar magana haramun ne neman aure a cikin ita mataki marmuke amma irin yadda mutane ka ɗauka cewa da kayan magana da mace suna ƙirga kawai shi ke ta haramta har abada ba haka an yi ba har ana cewa yi a walakin la tuwa ba a yin alƙawari amma kalmar inni tinke da rajimu wallahi wanki ni maburinki saboda ni saboda al'adar mace ta yi bukatar ka rinka ji mata zuwa rukun da nesa amma rana guda ka kawo kuma zanna a yi magana ko ni ka ba ai ba za ka ga ce ai magana yau an kare da an ai an kare wani don haka ake faro share hanya don ni cikin share hanyar nan a gano gaskiyar mutuwarka ko da gaske kai ko ba da gaske kai shi ma wata hanya ce da kyakkyawa cikin bifar sanaga hadisi a lokacin cewa a ta'anni min Allah bifar mu umarni ne daga Allah ko ullatu min shaitan dauda kuma aikin shaitan don haka yayi daidai da bifar mu a maganar neman aure a malamai abin da suka ce don ka yi magana da ita babu ne ka raba ko ce ka san da cewa tana idda to shikenan kana da alaƙa ta zuwa gidan misali ko ga kuna ɗanwa da ɗan ƙare da ita wanda aure da haramta in ya buga to sai kai gudun kada ta ƙara auren a ƙara idda ya zan ba ta san kana da muru ba ta san abin ba ta san abin zai zo baya ba sai ka zo gidan a wacce ashe tana gida ne to babu da ni a akwai na ɗan mazaje ne to babu da ni da na kalmi amma magana a ɗauki wani abu a bata ba ta ruwa don zara an fara ba da wani abu to wani abu na iya biyowa abin da zai biyo baya ko da aure bai yi ba ana iya dawo ce ai na bai kaza to kaga da an ce ai na bai kaza neman aure bai ke don haka ba a ga cewa a ba da wani abu idan aka yi an aikata haram
Saboda wani menene hukuncin wanda ta ba da gidan shi ala ba ala.
a wannan ai abu ne gani ne duk mutumin da ake tunda shi kalmar badala ai ya san abin da ba kyau za ka duk wanda ya kai ake tare masu yin wannan da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku bari ba kuma sai gida ba ko mota ko shi gida shi ba a daka baya a aikata aiki na ashirin ko ni da wanda ka mallaka in za a saba ma Allah da wani abin to haramun ne ka ba shi ko haya ko aure
Saboda wani menene hukuncin wanda ya saki mata kuma akwai 'ya'ya a tsakaninsu. Rufe rediyo don magabatan masu rasiyan ne da izinin ba Allah a taimaka a rika yaran nan. Amma tun daga rasa an ka an samu cewa za a rika su, a ci gaba da kula da su, ba na mai sake kulawa kansu ba abin da ya shafi cin su ko shan su ko kuma sauran ɗaya.
to a irin nan ne annabi alaihi salatu wasallam ke cewa Allah ya ji kan mahaifin da ya taimaka ma ƴaƴa ne a cikin mai biyayya kana da ƴaƴa to ka taimaka ma ƴaƴanka a cikin kai uba kai ma biyayya daga ciki shine irin wannan kula kana da ƴaƴa sai ka bar kara gobe ba ruwan karfi ba ruwan karshen su ba ruwan karshen su ba ruwan karshen su kai da kare hawa ka zama duniya to idan wani abu ya biyo ne yake da wasiya to kada ka ce iyanka sun saba maka ba ku ma da yawa ba ku ma alheri ba ku ma da ba to kai ka bai wa kuɗinka amma wanda ya taimaka ma ƴaƴa ne a cikin saita ku shine annabi kawai addu'a cewa rahiman lahu ra'a a ana auladuhu ala da'ati Allah ya yi jin an uban da ya taimaka ma ƴaƴa ne a cikin mai biyayya daga cikin taimaka a cikin ma biyayya kar ka tashi yin alheri ka ware wani kai mai alheri da kai na saura ba har in yi za kai to ka yi ta yadda wasu ba za su sani ba don su kada kuma gano kawawa ne kaza su ko ba kai musu ba to sai a kira abin da ya zo ga annabi musu ba da sauran yan uwa ne annabi musu ba ne bala da bala mutari ya riga da ba kowa sani duk inda annabi ya kuma zai tsaya saboda kallon abin da Allah ya aje cikin annabi musu ba tunda Allah ka san annabi musu da wata kalma da wata ma'ana ta daban shi ma annabi ya kuru sai ya biya ba Allah inda Allah ya yi to shi ko ku ko waɗanda ba san muradun lahi ba to tunda ba san muradun lahi ba sai ba kuma annabi ya kuru a cikin cewa ya ririta annabi Yusuf a kansu sai shiga shawarwari sai kulle kulle sai neman magani in hali ya kama da sauran abubuwa masu zama kamar haka to don haka ake buƙatar uba ya taimaka ma 'ya'ya ne a cikin su ne biyayya daga cikin su ne daidaita su a cikin mafi kyauta kamar da annabi alaihi salatu wa sallam ambata ko kuma saita su a bisa ga hanya ta kwarai wanda duk nan da suka dawo suka san cewa baban su ya musu haka to su ko za su uban su biyayya haƙƙin ba su ba wannan za mu cewa ku ba kun sha kun zubar sadda kuna kaza baban ku kaza ya muku kaza ya muku kaza ya muku sai ana musu tambayi sai abin da za a yi kunya gari ko mu don Allah wajen don kunya mutan to don haka ana buƙatar iyaye su rika kulawa da ƴaƴansu kulawa kuma ta musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala da ma shi al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa Allah ya shugabantar da mazaje akan mata to sai ka ɗauki ƴaƴan ka ban mu mata don barin iya gidan uwa mace kun mata ne ka ban bayan kai ashugaba sai ka ɗauki dama da ka bayan to kada ka wani abu kuma ya tashi na auren wa ka ce a'a kuma kai yanzu kake zama kamar kai uba ne to abin da haka zai sa ƴaƴanka to hire maka ta kowane bangare ko kristoyi ni ko ni kai ce don haka yana da kyau kowa ya kudur da maka ma iyanai a cikin sai ta iyanai da ta hanya ta kwarai don ni don gaba ya amfani da abin da shi ka
Allah ta da alheri. Wani kuce mayafi ne da tsinta, to kuma an ta shige ba a ga mai mayafi ba. To kuma ita suna da bukata, za mu zama da suna yin amfani da shi idan mai mayafin tattali ta yi magana ta bata.
abin da nan ya ce man wajen katan falu alima sadaka duk wanda ya tsintuwa ya tsintuwa to ya abin ba mai lalacewa bane ya yi ta'alikin wannan abu har tsawon shekara ya rinka cigitawa ina ke sa ran a samu bi mahallin yarjut ta'aliba biha abu gidan da ake sa ran a gane irin masallaci irin wurin dandali da wani ya ce a ai wannan zane ko irin jadin wani ko wani jadin wani to amma idan kai tsintuwa ba ka sanar ba ka ɗauka ka ɗaura to baka bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba da kai da wanda an fara da kuma bambanci
Za mu zama da goya mata mace da je sallar tarawih masallaci.
a ita sallar tarawih a ba abu ne wanda ya kamata mutane tsaya suna ta didi ma akai baka zo sallar farilla azhar ba ba ka zo sallar la'asar ba sai sallar nafila ita za a ba muhimmanci kai ta taki a zuwa masallaci akwai ayat tambaya a nan yana da kyau a fara tambayar shin zuwa sallah a masallaci na farilla dole ne ga mace ko ba dole ba sai aka ƙarice da wannan ajalla kuma a koma ga sallar nafila sallar tarawih musafi ce
Sai su yi mutu da ke al'ada ba.
inda annabi alaihi salatu wasallam ya ce sallar ta farilla ta yi ta a a ƙuryar ɗakinta ya yi ta yi ta ga baranda ta yi sallah a barandarta ya yi ta sallah a shigewar bakin gida ta yi sallah a shigewar bakin gida ya yi ta sallah a masallaci haka abin da annabi ya karanta ke na alaihi salatu wasallam da aka yi magana cewa ta yi tattaki ta zo masallaci wani abu ya shiga wanda idan kuma kai magana a ma ce a aiwa ne ya yi aiwa ne ya yi to abin da nasu ya ce shi muka dogara gare shi
Allah ta da alheri. Ita ce take al'ada kwana bakwai. To bayan ta samu sarki da kwana sha uku. Sai ginin ya dawo. Yushin Malam yana iya yin azumi da sallah ko ko
bayan ta samu kwana kwana bakwai da kai. Yanzu sai bayan ta yi wanka da kwana sha uku. Kuma sai ginin ya tashi dawowa.
a idan jini ya dawo a wata magana idan bai kai gab din da a tsakani in bai kai kwana sha biyar ba waccan haila ce ta farko ba ta kare amma idan ya kai haila ya kai kwana sha biyar waccan haila wata haila ce ta duba waccan ba don haka a hukunci guda ne kenan jinin ya yi mata langa ma'anar langa shine ya zo ya ɗauke gobe ya dawo to an riga an gabatar da hukunci ne man taƙaɗa adamu ha lafaƙat ayyamu wasu jinin ta yayi lanka yayin tsallake yau da gobe ɗauke to su tattara kwanukan jinin ka tukam a ta suka mil arata ha har ta cika al'adarta idan ta kammala al'adarta sai ya zan jinin bai ɗauke ba ta ƙara talata ayyami kwana uku in ta ƙara wannan kwana uku ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba sai wanka ci gaba da sallah
Allah ta da alheri. Wannan yake malam abin da za aka cewa haila ta biyu don zai yiwu wadda an ka saka shi in wadda an ka saka shi ya zama ta yi jini sai ya zama jinin ya ɗauke ɗauke wadda aka samu tsakanin gab na farko da yanzu akwai kwana goma sha biyar to idan aka samu wannan kwana goma sha biyar kammalallu to in mai haila ce a in wadda an ka saka shi wannan halin ya biyo mata idan jinin ya ƙara ɗaukewa to in ta ƙara samun wani gab na kwana goma sha biyar kamin wannan ya dawo to nan take ta gama idda cikin karamin lokaci tana iya ƙara idda cikin kwana arba'in malmakin wata uku don da ma jini aka magana ba kwanuka ba wadda ba ta al'ada ya isa da ƙaramar yarinya tana haila da watanni wadda taka al'ada tana haila da ɗaukewar jini tana haila ko idda da ɗaukewar jini ma'ana idan jini uku ya zo in ta yi jini uku ta gama idda amma tsakanin jinin farko da na biyu ya zama an samu gab na kwana goma sha biyar da abin da ya sa idan kuma ta zama har yanzu kuma a to don haka irin wagga tana iya gama al'ada cikin ƙaramin lokaci cikin kwana talatin ma da wani abu ko arba'in tana iya ƙari idda amma idan kuma ta zama majirin ya zama matsala misali sai ya zama dukkan da jinin ya zo mata duk wata sai an kwana arba'in da na ta al'ada duk kwana arba'in ta yi al'ada ita ma ba za ta yi idda da wata uku ba saboda mi saboda wata uku ba ta gama idda sai ta kwana arba'in ta yi al'ada sai ta kwana arba'in ta yi al'ada to tun ta da al'ada ta zama haka yanzu sai ta yi arba'in arba'in sau uku sannan ta ƙari al'ada sannan ta ƙari idda don haka ita da jini da zuwan jini da ɗaukewa sai taka idda ita kuma waccan ya isa ma'ana ya isa wadda ta haila ta ɗauke mata to da ita da karamar yarinya wadda bata ma fara al'ada ba to idan saki ya shiga wata uku za ku yi in kuka yi wata uku tun da jini ba su jini to in kuka yi wata uku ya halitta ɗaura muku aure da su kuma waɗanda wadda jininta ya zama lahiya da wasu jinin ke tahowa duk wata za ta jini duk wata za ta jini to ita ma za ta jini uku ala ayi hali amma ba za mu yi misali da watan ba jini uku kawai in da lahiya da su to ita na lahiya da sai ya zama duk kwana arba'in ta ka al'ada to ita ma sai ta arba'in arba'in su uku.
Ita mana Allah shi tsara ma lafiya. Wanda yan waye gari ranar da ta kai ba shi da tsaba ko ba shi da kuɗi da asawa. Shin malam yaya zai yi yana nan matsayin ba shi gare shi boko.
ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dama cewa an kai ka ba talaka wanda bai da shi to tunda ba ka da shi za a kai ma zakarin wanda za a ba
Ma an ce a sanar da jama'a Allah ya yi ma lama rasuwa. Za a yi gana da shi ƙarfe tara a bangala. Insha Allah Allah shi ya yi mashi. Ina ba. Ita malam lama lama ɗan hajiya eh lama uban takure ne lama uban takure ne za a koyi shi uban takure ne yanzu mai kera cikin ma'aikatan abu wanda shan da abu
shi ma na fatan na sha rana sha yana neman aiman addu'a Allah shi biya masa dukkan bukatocin da na alƙali a zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga tare kanan wannan ma sun ce mala a muna addu'a mafi yawancin mu sai mu kwana da ya faru da abincin tsaro naira ɗari biyar Allah shi gafarta mu idan farin gida wannan ma ya ce mala yana neman addu'a ga iyaye da kakanni Allah shi gafarta musu ya shirya zuri'a baki daya Allah shi gafarta ma malam ta ji Allah ran mai kare dauka a nan da arabi. Ayi kula ki goma goma ga annabi.
wani ci gaba da addu'a a kuma wata sanda da tana wata aka aiko da yawa a cikin ba ba abin da muka gani ta shi ne da mai na kuma gwai ko kuma ba haka mai da wani kada ba dan farko dai ne hadisi a wani abu yake da kawai amma yawa ko abu ko ko kada ku da niyya sannan sai da yana da abin da aka mutu wani dai wani ba ci da shi وتذكر وانت وتولي تسير الا بالله وسلك حوك لله وما في اول الايام جد هو مسألته وما هذا المجد لكن ما يرى الزوج يوم في الصالح الثاني دخل على اليوم يا دكتور يا حبيب وقال لك انه لك ايضا اجل يهبط القلب انا هم كارا أنا كنت أتمنى الدنيا وجودي الآن القريب أنا كنت أتمنى وجودي idan an yi an ga abubuwan da ya kamata a ɗau mataki na faɗakar da al'umma yana da kyau ɗaukar mataki amma dai wani gaɗin abin da aka rubuta pc pc shi aka rubuta ga wannan marji PU PU chemical yawa shi aka abrege shi aka rubuta ga wannan wannan kuma don haka yanayin rubutun ne kai in ka diba ka gani kai albalare da sai kamar an rubuta lillahi ko kuma kamar an rubuta Allahu tunda ba ga nufi ba to ba a cewa lillahi da an gama tsakanin wannan FT din da yu da asama to sai in aka gane sai a ce lillahi to sai a ce an wulakanta sunan Allah don haka tunda ba ga nufi ba wannan yu daban take tin din kuma daban take to don haka yanayin rubuta ɗayan ba da kuma akwai wani manuwa da aka amma muna kira din a ci gaba da tafkai tunda mun san muna da makiya kuma suna biyar samu duk abin da suka samu wasu cutar addini za su masu yin wannan Allah saka musu alheri a cikin sa ido don a yi hattara Allah shi kiyaye ba
Allah shi gafarta ma iyayenka da malam mai hoto da hajima a rajaji wata ga Allah naira ɗari Allah shi ya yi masa damuwa.
والله على كل شيء الله كلا جماعة قالوا الله كرما جزي الحمد لله من الله الله إلى بقول موجة ما تحالي وكثير مكان ما وقت من أي أقل شيء ولا أقل لأن أكثر من أتغير الله ما يسأل بالرهان أن تنفع الصوت إباك وكذلك أما جد الرهان الله يكاوك في بقول جماعة شكرا مكتب جماعة أكثر أنفع مكتب برضو في كيف يتوقف أبي دامة duka da ake a mutum dole su ruwa ɗaya tsallake to alhamdulillah muna kira ga mawadata a taimaka ma gyaran makwarta da kayan aiki abinda Allah ya hori aka taimakawa rashin gyara makwarta wannan lamu na makwarta da ke zama bude to yin nan da ke hitowa yana haihuwa balarawa da gari don haka rashin gyara wannan lamu yana haihuwa kwani yana haihuwa rashin lafiyar wanda ba san karfa don haka ma taimakawa jarka waɗannan bayan Allah waɗanda zuwa waɗannan aika don taimakon al'umma don ne za a zo tare da shirka kuma kuma muna kira ga waɗanda daga wasu abubuwa a makabarta waɗanda za su kamar turi ko hira ana makabarta amma a kona zai aika buga wani ana da bani domin haka bai dace amma idan mai larura ce kamar maɗa wasu ga muna buzo makabarta to wannan ba illa mace ko kuma mun ce ma abarta wurin kaiwa wannan ba illa ne amma dai a daura ita da miji ji ana abarta kamar ba gidan kibina da lura ba ya haka bai dace ba muna kira da masu yin su tsoron Allah kullum kamar hira ne ana karatu Qur'ani duk abu ne wanda bai dace ba haramun ba a hira ana karatu Qur'ani idan ana karatu Qur'ani to ba a zuwa wurin ana hira illa guda na farko shi Allah subhanahu wa ta'ala yana bukatar tsinuwa ga masu yin hira ana karatu Qur'ani kaji matsala ce babba sannan shi kuma illa ta biyu wanda karatu shi kuma na ɗaukar ana ɗaukar mashi hankali don haka muna kira da masu yi tsoron Allah su bari. Eh lalle akwai yara muna ganin kuma shiga illa da su da amsu. To waɗanda a in charge na kusa da wannan mahalli to yi kulawa ga yaran da ke shiga wannan mahalli suna kashi. yin kashi a makabarta yana haihuwa rashin lahiyoyi musamman ga mai yin yana haihuwa rashin lahiyoyi da ba a san kanta ba don haka kamar kayan mutum wulakanci kabari ba a yarda ma ko ta kashi kai to ba zai kai kashi don haka mutum na iya kamuwa da rashin lahiyoyi da ba a batu a yi ta magani ba a san kanta ba yara da ka zuwa makabarta suna kashi da tsoron Allah ku bari saboda kar su cutu cuta su kansu ba amma yanzu ba mu da tsarin cutu za su masu yi su bari sannan iyayensu da suka ba zuwa makwabtaka da makabarta suna hita da hitar da ba sani ba to su rika tsawatar da ƴaƴansu kafin kashi a makabarta sa ma yawo ido ana waɗannan abubuwa musamman ƴan gudun yawa daga makwabtaka da makabarta to Allah ku tsoro Allah ya yi muku magana don abin ya yi kuma da wawa abin gare ku ba su yi ku bari.
Allah ya sa ka da alayi. Ai, salati goma ga annabi.
Allah ya bamu lafiya kuma lafiya Amin.
Allah ya kawar da kuma Najeriya lafiya Amin.
Allah ya kawar da gabar lafiya Allah ya kawar da tsaron lafiya Allah ya dawo da hankalin karma a cikin wannan gari a zama kula da kula da wani gaba na harkar da ake ko ina Allah ya kuma magani a zama kula da kula a bukatocin mu bayan da bayan Allah ya biya mu Allah ya karama mu da kiyanci Allah ya karama mu da bashi Allah ya karama mu da bala'i a zama kula da kula da Alam nashra da ibada ألم نجعل الإبادة كم بقال ثم تقلت ألم نجعل الإبادة أكم تعلمهم مكان سلطان من جنبه أن هذا الكتاب ولا بد من أفعاله وكلمت عن الكتاب وشلون من جلسة وصل الكتاب آية القرآن أهمية أن تعدى على بعض الكتاب Amin.
وكلمت الإله إلى خلق الله إلى بعض الكتاب Amin.
وكلمت آية القرآن أن تعدى على شيء صلى الله عليه وسلم إلى سنة وقراءة Amin.
إنا إذا كلك وصل الله عليه وسلم قبل الله Amin.
أشكال الفاتحة سؤال الفاتحة سبورة وإخلاص الله يرحمه ويرحمه الله يرحمه الله يرحمه Amin.
duka masu tsarin shi za a zama da Allah ja Amin.
Allah kai kuma Allah na ja Amin.
ya yi ya yi ya bi ya kawo da ya zo da da shi ya ga Allah ya ga shi wa yi a bi ko da ko da ya wa da wa da wa da wa da wa da shi wa shi biya Amin.
ya ko da la wa da ni ku ya ki ya ga da da shi ya ya ali ya ali ya ali ya mu ya mu wa ayi wa ya mu shi da ya ba da wa sai ya ya ko da ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad Amin.
Amin.